نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم أوينة بن حسن فنزل على على ابن أخيه أخيه الأر بن قيس وكان من النفر الذي يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان والراء أصحاب أصحاب مج- مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته فهولا كانوا أو شبانا فقال أيينة بن ال- أيينة أيينة- أيينة أيينة لابن أخي يا بن أخي لك وجه عندها عندها الذي عندها الذي لمرئ أم لأمري فاس- فاس- فاستعزل لي عليه فاس- فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال حي يا ابن يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجز- الجزلة ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى حم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهلين وإن هذا من الجاحدين والله ما ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري نعم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله عنهما حديثي daga Abdullahi dan Abbas yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib Abdullahi dan Abbas ya ce qadima Uyayna ibn Hisin Uyayna ibn Hisin al-Fazari wato ya iso birnin madina fanazala ala bin akhihi al-hurri bin qais wato sai ya sauka a wajen dan dan uwansa shine hurru dan qais dan hisin al-fazari wa kana minan nafarin alladhina yudnihim umar wato shi wannan hurru bin qais yana daga cikin jama'ar da umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu wato yake kusanto da su zuwa gare shi yana daga cikin waɗanda suke a asambule wanda ana tattaunawa da su wa kana alqurra'u ashaba majlisi umara radiyallahu anhu alqurra'u wato mahaddata alqur'ani a zamanin umar dan khattab radiyallahu anhu wato sun kasance su ne ministoci su ne ministoci na umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu wa mushawaratihi sannan kuma sun kasance su ne abokanan shawarar shi wato ministoci sun kasance su ne abokanan shawarar umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu waɗanda suke mahaddata alkur'ani wato sun kasance su ne mahaddata su ne wato ashabu majalisi umar waɗanda suke zama a fada ta umar dan khattab radiyallahu anhu wa mushawaratihi kuma sun kasance su ne abokanan shawara na Umar. Wato dukkan wani abu wanda za a gudanar da shi, to sun kasance suna daga cikin waɗanda za a shawarce su, a gaya musu domin su gane wato su ba da ra'ayinsu. Faƙala uyayi na kuhulan kanu au shubbanan, wato kuhulan kanu gwaraza ne suka kasance au shubbanan ko matasa ne. Wato kawai abin da ake lura da shi umar ɗan khattab radiyallahu anhu idan ya zamanto mahaddacin alkur'ani ne kai ba ruwan shi da cewa shekarar ka sha biyar shekarar ka ashirin shekarar ka talatin shekarar ka arba'in za a sayo ka cikin fada kana daga cikin waɗanda za a dinga sawa a hana da su kana daga cikin ahalul halli wal aqd faƙala uyainatu libni akhihi to lokacin da uyainatu bin hisin alfazari da ya zo wajen wannan ɗana shi sai ya ce mishi yabna akhi ya kai ɗan ɗan uwana laka wajuhun inda hazal amir kai dai kana da kwai alhurma mai girma a wajen wannan shugaba na madina kana da kwai alhurma a wajen wannan shugaba na madina in dai kana son ganin shi to cikin ɗan lokaci kaɗan za a gan shi yanzu abin da nake nema a wajenka shine fasta azinili alaihi wato ka nema min shiga wajen shi shugaban nan ina so ka nema min alhurma zan shiga zan tattauna da shi shugaban nan shikenan fasta azana sai hurrubun qais wato ya shiga wajen Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya gaya mishi cewa akwai wani wato dan uwan babarsa da ya zo daga ƙauye yana so za su dan hira da shi kaɗan fa'adila lahu Umar Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya ce haba hurru ai duk naka namu ne ya shigo ba damuwa ai inda zaka ce ma kawai ya shigo shigowa zai shikenan mai izini falamma dakhala shikenan sai ya shigo to falamma dakhala yayin da ya shigo wajen Umar dan Khattab radiyallahu anhu gala wato a lokacin sai shi wannan Uyaynatu ibn Hisn yace wa Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace hiya ibn al-Khattab yace hiya wato ita mas'alar da ta zo da ni ya kai Umar dan Khattab wato ibn al-Khattab yace bai ce ya amiral mu'minin ba saboda ɗan ƙauye sai a hankali ɗan ƙauye ki dahumi ne ya ce hiya ce wato matsalar da ta kanin mu tattauna a kanta ya bi na al ya kai ɗan khattab wato ba ya amir al-mumini na ba ya ce fa wallahi ma tu'dina al-jazal ya ce wallahi mun lura da kai baka ba mu kyauta mai yawa kyautar ka tana tsayawa akan yan madina ne farko abin da ya ga ubar ɗan khattab wala ta hukumu fina bil adal yace kuma wallahi baka yin hukunci da adalci a cikin mu a da mu yan kawai da ya kamata a ce an kai mu arziki da yawa amma a ce kawai a madina zai dinga tsayawa ya faɗa haka fa ghadiba umar radiyallahu anhu sai umar dan khattab radiyallahu anhu ran shi ya baci to ya ne za a yi zo shi kawai ba ladabi ba komai kawai hudu wannan maganar har da cewa kuma a wannan lokacin to umar dan khattab radiyallahu anhu yana daga cikin alkhulafa'ul arba'a ar-rashidun sannan kuma ya yi ƙoƙari iyakacin ƙoƙari hatta hamma an yuƙi'a hatta hamma an yuƙi'a bihi har sai da Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu yayi niyyar wato yayi umarni da aladabtar da shi a afkar mai da wato duka har sai da yaso ya sa sojoji ya ce kai wanda a ɗan kilha shi kaɗan faƙada lahul hurru to lokacin da hurru bin qais ya ga umar ɗan khattab ran shi ya ɓaci sai hurru ɗan qais ya ce wa umar ɗan khattab ya amiral mu'minin ato ya kai shugaban mu'minai inna allaha ta'ala qala li nabiyhi haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ga annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma muna da kwai koyi kyakkyawa a cikinsa. Allah ya ce da shi khudil afwa ya rasulallahi ka riƙe hali na rangwame ga mutane wa amuru bil urfi sannan kuma ka dinga yin umarni da kyakkyawan aiki wa a'rid anil jahilina ka kauda kai daga wautar masu wauta wa inna hadha min al jahilina yace abirul mu'minin yace wannan yana daga cikin jahilai a mushi hakuri wallahi ma jawaza ha umaru hina talaha abdullahi dan abbas ya ce ina rantsuwa da allah umar dan khattab radiyallahu anhu bai tsallake wannan ayar ba hina talaha lokacin da hurubun qais ya karanta mai ita wa kana waqafan inda kitabillahi wato umar dan khattab radiyallahu anhu ya kasance mutum ne wanda yake mai yawan taka burki ya tsaya a wajen iyakoki na Allah subhanahu wa ta'ala, a wajen iyakoki na littafin Allah al'ur'ani. Wadda hadisi al'imam al-Bukhari ya rawaito shi, na'am.
Wani bin Mas'ud radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala inna ma inna hasa tashrukun ba'di ataratu umur tunkiruha tunkirunaha qalu ya Rasulullah فلما تأمرنا فما تأمرنا فما تأمرنا قال تؤدون أتؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفقون عليه ولأثرتم الانفراد بشيء أمن له به حق
وعن ابن مسعود رضي الله عنه حديثي دقى عبد الله بن مسعود يردل الله تقال تبتا أقريش عبد الله بن مسعود يتي حقيقة ما يكين الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي innaha satakunu ba'adi athratun innaha haƙiƙa yadda lamarin yake satakunu athratun da sannu wato san kai zai kasance ba'adi bayana da sannu za a samu waɗansu mutane waɗanda suke son kai wanda abin da yake na jama'a ne su su handime shi su kadai wa umurun tunkirunaha da sannu kuma waɗansu abubuwa waɗansu al'amurra wanda ba za ku yadda da su ba za su kasance bayana ƙwalu ya rasulallahi suka ce ya ma'aikin Allah famata amurna to me kake umartar mu da ma'aikata shi idan muka riski wannan al'amarin idan wannan zamanin ya riske mu muka rayu har zuwa wannan zamanin wanda za mu haɗu da son kai a cikinsa sannan kuma mu ga al'amuran da wato ba mu yadda da su ba ya zami ƙwala tu'adduna alhaqqal ladhi alaikum ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace ku dinga bayar da haƙin da yake kanku na biyayya ga su shugabanni wato za ku haɗu da son kai ga bangaren abin da ya shafi shugabanci shugabanni za su dinga wato terere da abin da ya shafi naku ne na ku duka a tsakankaninsu su kadai ka ji an ce shugabawa ne ko a ce ministawa ne ko a ce diftewa ne shi kadai abin da yake kwantikin shi ya fi karfin abin da kuka mallaka ku duka yan unguwarku wanda kuma cikin wannan abin da yake cikin kwantikin shi akwai wanda haƙƙi ne naku wajen kaso sattin cikin ɗari duka haƙƙi ne na jama'a kawai ake sa sannan kuma da waɗansu al'amura wanda ba za ku yarda da su ba yana abin da ya shafi saba wa dokar Allah subhanahu wa ta'ala in za a kawai an karya doka ta Allah kana ji kana gani saboda wato su suna shugabanni su yi wa turawa biyayya to waɗannan duka abubuwan da dai ba za ku yarda da su ba to shi ne ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce to ku bayar da abin da yake wato haƙƙi ne na wajibi a kanku zuwa ga shugabanni na yi musu biyayya da kuma rashin yin zanga-zanga ko to ku ce za ku yaƙe su wannan duka ku daina yi duk abin da yake na wajibi a kanku na yi musu biyayya ji yi na yi bari na bari wa tas'aluna Allah alladhi lakum sannan kuma abin da yake haƙƙin ku ne ku dinga roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba ku shi wato baitul mali dukiyar ku wanda take cikin baitul mali ku dinga roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kaɗo muku ita ka muttafaqun alai wannan hadisi al-Imam bukhari da Muslim suka rawaito shi wal atharatu abinda ake nufi da al shine al-infiradu bi shay'i wato kadaita da abu wanda yake na jama'a amma lahu fi haƙun dangane da waɗanda suke da kai haƙƙi a cikin wannan abun kawai mutum ɗaya ya kadaita da shi eh shine kai kana da son kai an ba ku jika goma ku goma maimakon ku yi jika jika sai ka baiwa mutanen tara jika guda ka ce ku raba sai ɗauki dala arba'in ka ba su ishirin ishirin ya kasa jika tara a jihunka wani akwai alin firadu bishiya akwai al'asara wani ce wani ne a jami'a lokacin mai ana karatu ya ce ya ce ya rasu lalau ya ce a ta ya daktar lau muhubbun rasi eh suna da san kai eh ba da raba si ba wai ba na'am
وعن أبي يحيى أسيد بن خضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعمل تستعملني كما كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على على الحوض متفق عليه وأسيد بضم الحمزة وخضير بهاء مهملة بحاء بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة مفتوحة مفتوحة والله أعلم نعم وأنا أبي يحيى أسيد بن حضير حديثي daga baban Yahaya shine Usaid dan Hudayr Allah ta'ala ya kare yadda da shi anna rajulan min al-ansari qala ya rasulallahi haƙiƙa wani mutum daga cikin mutanen Madina ya ce, Ya ma'aikin Allah, ala ta sta'amilu ni kamar sta'amalta fulanan, ya Rasulallahi ba za ka naɗa ni in zamanto minista ba kamar yadda ka naɗa wani minista, ba za ka naɗa ni in zamanto gwamna a gari kaza ba kamar yadda ka yi wa wani gwamna a gari kaza. Faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi, Innakum satalƙauna ba'adi athara. innakum haƙiƙa ku ya ku jama'ar mutanen madina satalqauna atharatan da sannu za ku haɗu da san kai ba'adi bayana fasbiru to ku ɗauki haƙuri idan kuka haɗu da san da wannan san kai ɗin hatta talqauni alal haudi wato hadde ku haɗu da ni wato a tafki nawa muttafaqun alaihi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi wa usaidun wato bi dhammi hamza da yi wa al-hamza rufa'a u wa hudairun bi ha'in muhammalatin shi kuma da ha'un muhammala wanda yake mara da madmuma wanda take abali wa rufa'a wa dadin mu'jamatin maftuha da kuma dadi wanda yake mu'jama abin yi wa da a sama maftuha wanda take mai wasali sama hudair والله أعلم الله تعالى شيني مثلا نعم وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي عوفاء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيه العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتل- لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه وبالله التوفيق
وعن أبي إبراهيم حديثي daga baban Ibrahim shine Abdullahi dan Abi Aufa radiyallahu anhuma yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su Abdullahi ibn Abi Aufa yace haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al'aduwa a shashe daga cikin ranekin shi wanda ya haɗu da abokanan adawa a cikin su wato a cikin shashe daga cikin yakunansa wanda ya haɗu da abokanan adawa a cikinsu, intazara ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya jinkirta yaƙarsu hatta idza malati shamsu har dai yayin da rana ta karkata daga tsakiyar sama qama fihim ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai ya meke ya tsaya a cikin sahabbansa faƙala manzon Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku jama'a la ta tamannau liqa al'aduwi kada ku dinga fatan haɗuwa da abokanan adawa ku doki wuyayyikan su su doki wuyayyikan ku was'alullah al'afiya a kullum ku dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ku daga abubuwan da suke masu cutarwa ne a jiki a zahiri da baɗini fa idza laqitumuhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kuka haɗu da abokanan adawa fasbiru to ku ɗauki haƙuri a kan yaƙarsu, kada ku ji tsoro game da barin yaƙarsu. Wa alamu annal jannata tahta zilali suyuf, sannan kuma ku san da cewa haƙiƙa aljanna tana ƙalƙashin inuwoyin takubunanku. Sun maƙalin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce Allahumma munzilal kitab Allahumma ya Ubangiji, munzilal kitab ya mai saukar da littafi littattafai akan annabawansa, wa mujiriyar sahab ya wanda yake gudanar da girgije zuwa ga gurin da yake so ruwa ya sauka, wa hazimal ahzab ya wanda yake ruguza randanoni na kafirai, ihzimhum ya Ubangiji ka ruguza su, wansurna alaihim ka taimaka mana ka agaza mana a kansu. Muttafaqun alaihi wani hadith al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi. wabillahi tawfiq gamnakatar ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala